الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fi'ihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad bin askarin malikiyul baghdadiyu allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin abin da ya shafi fasali wanda yake bayani game da abin da ya shafi sujadu na alkur'ani a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga sabon kitab na'am bismillahir rahmanir rahim kitabu salati safari wal khawfi والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف
كتاب صلاة السفر wato wannan littafi zai tattauna ne dangane da hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallah ta halin bulaguro idan mutum ya yi bulaguro akwai waɗansu abubuwa wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mai rangwame idan yana cikin halin bulaguro zai yi waɗannan abubuwan wanda inda a ce yana zaune a gida ne ba zai yi ba waɗannan abubuwan wal khawf da kuma bayani akan abin da ya shafi sallah ta halin tsoro idan ya zamanto bayin Allah musulmai suna cikin tsoron fadowar abokanan adawa sawa'an sun tafi sun tarra abokanan adawar ne ko abokanan adawar ne suka kawo musu hari siffar sallar da za su yi don ya zamanto sun guje wa cutar waɗannan abokana adawar tasu wal juma'a da kuma hukumce-hukumce waɗanda suka shafi sallar juma'a wal idain da kuma hukumce-hukumce wanda suka shafi sallar idi ta azumi da kuma sallar idi ta layya wal istisqa'i da kuma sallah ta neman shayar da wato bayin Allah ruwa ko dabobi ko kuma wato shuka walkusufi da kuma sallah ta kisfancewar rana inda ya zamanto rana haskenta ya tafi ga baki ɗaya ko wani kaso daga cikin haskenta ya tafi na'am مسافة القصر ستة عشر فرسخا غير ملفقة وفي البحر يوم وليلة وليلة وقيل إن سافر مع الساهل فكالبر وفي الحجة بالزمان نعم مسافة القصر wato nisan tafiyar da idan mutum ya yi ta yake halitta ya yi ƙasaru sallah wanda take mai ruba'iyya ya yi ta raka'a biyu to nisan tafiyar da take halitta mai yin hakanan shine sittata ashara farsakhan zamanto an samu farsahi ɗaya-ɗaya har guda goma sha shida wato wannan shine nisan tafiyar da take halitta wa mutum ya yi ƙasaru a lokacin da yake cikin halin bulaguro an gane da kyau yawwara wato idan aka ce arba'a sittata ashira farsahan shine nisan tafiyar da ta kai burdi hudu wato burdi hudu kwa shine kowane burdi farsahi farsahi uku ne kowane burdi farsahi uku ne sai ya zamanto uku uku sau a kowane farsa kowane burdi da farsahi hudu ne sai ya zamanto hulhudu sau hudu ta koma goma sha shida ko shine sai ya bada farsahi goma sha shida to kuma yanzu kowane farsahi guda ɗaya mil uku ne kenan yanzu daga ƙarshe za ta bayar da mil 48 uku uku sau goma sha shida idan muka leƙa muka yi lissafi uku uku sau goma za ta ba mu talatin daidai uku uku sau biyar za ta ba da sha biyar sai ya koma arba'in da biyar uku uku sau ɗaya za ta ba da uku sai ya koma arba'in da takwas kenan sai ya zamanto samaniyatun wa arba'una milan mil arba'in da takwas to shi kuma mil arba'in da takwas ɗin nan yanda yake kamawa a irin kilo namu wannan shine yana kamawa wajen kilo tamanin da takwas da 'yan kai kilo tamanin da takwas da waɗansu ɗaninnika idan ya zamanto nisan tafiyar da bawa ya yi ya kai nisan tafiyar kilo 88 to shi kenan a wannan lokacin ya halitta ya yi ƙasaru a sallah mai raka a hudu ya dawo da ita raka a biyu ghaira mulaffaqatin sannan kuma wannan nisan tafiyar da zai yi lissafi da ita ba zai hada ba har dawowa ghaira mulaffaqatin ma'ana ghaira mujma'atin ko ghaira mujamma'atin bi ruju'in wato ba za a haɗa tafiya ba da dawowa a wajen lissafi a ce to yanzu tafiyar daga nan kilo 55 ne kenan idan aka haɗa zuwa da zauwa ya koma kilo 110 kenan ya halitta yanzu in yi kasaru a'a da tafiya ɗin za a yi lissafi ne kaɗai an ya kona zahabu wahdahu 48 milan zamanto tafiyar kadai mil 48 ne wa fil bahari yawmun wa laila to inda ya zamanto mutum yayi tafiya a cikin teku daga gabar wani teku ne daga gabar teku ne zai tsallaka wata gaba yanzu a saman jirgin ruwa ne yake to yanzu nisan tafiyar ya ne za a iya zamanto ya gane cewa ya halitta ya kasaru saboda a cikin teku ba za ka yi tafiya ba ka tarro wani fano a kahe cewa wannan kun yi kilo kaza kun yi kilo kaza to yanzu nisan tafiyar yini ɗaya da kwana ɗaya wannan ita ce nisan tafiyar da take halitta wa mutum ya yi ƙasaru a cikinta idan ya zama to ya hau saman jirgin ruwa zai tsallako shi daga wata gaba zuwa wata gaba in dai nisan tafiyar ta kai tafiyar da za a kwana a cikin ruwa a hanya kafin a fito to ya halitta mutum ya yi wannan kasaru ya halitta mutum ya gajarta sallah mai raka a hudu ya maido ta raka a biyu wannan ita ce fatawa ta al'imawu malik allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama wakila waɗansu daga cikin malamai suka ce in safara ma'as sahil idan ya zamanto shi wannan ɗan bulaguro bulaguron nashi da ya a cikin teku ba a tsakiyar teku ba ne ya yi yana tafiya ne ma'as sahil tare da gabar ta teku yana kusa da gefen wato yana kusa da farfajiyar ƙasa to idan hal ya zama to bulaguran nashi irin haka ne to hukuncinsa fakalbarri wato tamkal mutumin da ya bulaguro ne wato a saman doron ƙasa wato shi ne zai zama to tsamaniyatun wa arba'una milan ya zama to mil arba'in da takwas shine zai yi lissafi da shi ba tafiyar yini ɗaya da dare ɗaya ba to wannan shine abin da wato ibn rushd Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa ya ce galabun rushdin aksarur riwayati anna hukumal bahari hukumul barri wato hukuncin da teku yake ɗoka shine hukuncin da tafiya a doron ƙasa yake ɗoka shine na ya zama tumil 48 amma al'imamu malik ya ce ya kasurul musafiru fil bahari inna wa safara yaumin tamin idan ɗan bulaguro ya yi niyyar tafiya ta yi ne cikakke a cikin teku to yanzu a wannan lokacin sai ya kasaru ya halitta ibn rushd ya ce ƙala malikun haza li annal amyala la tu'rafu fil bahar al'imawu malik ya ce saboda miloli a cikin teku ba a gane su ba a ganewa mil ɗaya mil biyu mil uku saboda babu gurin da ake kafawa saboda cikin kogi ne to idan a gabar kogi ne inda zai dinga ganin mil an ce wannan an zo kilomita kaza an yi kilomita kaza to yanzu sai ya hukunci da sai ya aiki da irin yadda yake a lokacin da yake tafiya a doron ƙasa na'am wa fil lujjati inda ya zamanto kuma yanzu bulaguran nashi kwa ya shafi tafiya ne a cikin zurfin kogi idan aka ce allujja shine imma alma'ul kathir waɗansu suna fassara allujja da alma'ul kathir waɗansu kuma suna fassara shi da alma'ul amiq guri wanda yake mai zurfi na ruwa a cikin kogi inda ya fi ko'ina zurfi shine tsakiyar to cikin in ya zamanto ya bi tsakiyar teku to bizaban zai yi lissafi ne da zamani kamar yadda al'imam malik ya faɗa shine in ya zamanto niyyar shi zai yi tafiya tsawon yini ne cikakke a cikin wannan teku ɗin to zai yi ƙasar ne na'am فإن نعم فإن مر في أثنائها بأحد الإبرة بما وراءهم والمشهور أن القصر سنة في الرباعية فيقصر إذا إذا جاوز بساتين المصر to shikenan fa in marra fi asna'iha bi ahlin to idan ya zamanto shi wannan bawan Allah musulmi dan bulaguro marra bi ahlin ya huce ta wajen wani iyalinsa ya zamanto yana da kwai amarya daga nan ya tashi zai tafi difa sai ya zamanto yana da amarya a guri to yanzu idan ya je hucewa ya sabka ya sabka a wajen iyalinsa a wajen amarya shi ta ta guri fi asna'iha a tsakiyar buraguran nasa to fil ibratu yanzu abinda za a yi lissafi da shi abinda za a lura da shi bima wara'ahum da abin da yake bayan wannan garin da amaryarsa take zaune a nan za a yi lissafi to daga nan zuwa inda zai tafi ya kai nisan tafiyar da za a mai kasaru ko kuma bai kai nisan tafiyar da za a mai kasaru ba idan daga nan gurin da zai tafi bai kai nisan tafiyar da za a mai kasaru ba to ba zai yi kasaru ba misali daga nan ya tashi zai tafi sudu to daga nan zuwa sudu nisan tafiyar ta huce nisan tafiyar kilo 88 to amma kuma sai ya zamanto yana da kwai matar shi a gure to tsakanin gure da sudu nisan tafiyar idan ka je ka yada zango a gure in za ka tafi sudu bai huce ka yi ka yi kilo 40 da wani abu ba kusa ne dai bai kai ba nisan tafiyar da za a yi kasaru to za a wannan lokacin daga nan in ya tashi ya ce zai tafi sudu daga nan zuwa gure zai yi kasaru amma yana yada zango a can gidan shi gurin matarsa to sai Allah ya san lokacin da zai fito daga nan saboda watakila ta shirya mishi da huwa ya ci da huwa ya ji daɗi ya ce kai da gobe niyyar tafiya amma yanzu zai koma gidan bis ya ce a ɗaga mai wannan tafiyar sai nan da kwana uku don saboda ya ji daɗin zama a garin to amma malamai suka ce ban da matar shi wanda take nashi za matar shi wanda take mai tada karan hanci wanda ta rena shi wanda yanda zai zo shi da fara'a to ba zai fita da fara'a ba zuga ce in dai irin wannan matar ce to in ya zo garin ma ba zai lissafi ba kawai daga nan in ya tashi zuwa subdu in dai ya kai nisan tafiyar da za a mata kasar kawai kasar zai in ya tafi mun gane da kyau shine ya ce fa in marra bi ahalin idan ya zo hucewa ta wajen amaryarsa a wani gari ya yi iskal fi asna'iha a tsakiyar tafiyar tashi yana cikin tsakiyar tafiyar tashi to yanzu fali ibratu abinda za a yi lissafi da shi abinda za a lura da shi wajen abinda ya shafi kasaru bima wara'ahum da abinda yake bayan su wato za a yi lissafi ne idan ya fita daga garin na amaryar tasu na amaryar tashi daga garin nasu zuwa can garin da yake nufin zai tafi ya kai mil 48 ko bai kai ba idan bai kai ba mil 48 ba zai yi kasaru ba idan kuma ya kai mil 48 to sai ya kasaru kenan misali inda ganin zai tafi difa ce in matar tashi tana guri idan ya da zango bayan kwana biyu kwana uku in ya tashi zai huce daga can difa daga nan ma zai ci gaba da yin kasarun shi ne saboda daga difa zawwa guri nisan tafiyar ya kai nisan tafiyar da za a yi kasaru a ciki na'am wal mashhuru malam ya ce mashhuriyar magana magana wanda take shahararriya shine annal kasra sunnatun haƙiƙa yin kasaru gajarta sallah wanda take mai raka hudu a maido ta raka a biyu wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taɓa minas salati wato idan dai kuka yi bulaguro a cikin ƙasa to babu laifi a kanku ku gajarta wato adadin raka'o'i waɗanda suke na sallah ruba'iyya kuma yado su raka'a biyu mun gane da kyau sannan kuma ga hadisin ya ala wanda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya bashi fitawa akan abin da ya shafi cewa da Allah ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan har kuka ji tsoron waɗanda suke kafirai za su fitince ku za su shagaltar da ku to babu laifi ku yi hakana to a lokacin ya ala ya ce wa umar ɗan khattab ya ce to ina ganin yanzu ai bulaguro yanda musulmi suke yin bulaguro suna yin shi ne cikin aminci da kwanciyar hankali umar ɗan khattab ya ce na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yanda kamun wannan tambaya ɗin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce sadakatun ta Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu wato ita salatu safar wannan kasru din nan da ake yi sadaka ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala yi muku dan haka ku amshi sadakar da ubangiji tabaraka wata'ala yi muku da hannu biyu kada ku yi watsi da ita to dan haka mashhuriyar magana kasru sunna ce akwai waɗanda suke ganin cewa kasru rukhsa ce akwai waɗanda suke ganin cewa wajibi ce dole ce irin malaman zahiriya wanda suke ganin cewa idan mutum ya yi bulaguro to wajibi ne ya yi ƙasaru shirruba'iyya to wannan ƙasaru ana yin shi ne a cikin sallah wanda take mai raka'a hudu kenan bai shafi ba sallah mai raka'a uku da sallah mai raka'a biyu su wannan ana sallata su irin yanda ake sallata su a halin zaman gida idan magariba ce za ka yi ta a cikin halin bulaguro yanda za ka yi ta a cikin halin zama a gida haka za ka sallace ta hakanan sallar asubahi hakanan kuma idan za ka tafi masallacin juma'a ka yi sallar juma'a tare da jama'a to ita ma za ka sallace ta ne raka a biyu ba tare da kayan ragi ba fayuqsirul musafir dan bulaguro yana fara yin kasaru idza jawaza basatinal misr wato idan ya ƙetare idan ya huce gonakai na garinsu idan ya huce gonakan da ake jingina su zuwa ga wannan gari nasu to shi kenan daga nan zai fara yin ƙasaro in aka ce gonakai na 'yan garin da yake ciki wanda kawai yawancin galibi wannan gonakan za a ce na 'yan murya ne yawanci za a ce na 'yan kaza na 'yan murya ne ko a ce yawanci gonakan nan na 'yan zandar ne amma inda a ce yanzu wani ɗan murya daga nan ya tashi can ya je shi can wajen kanya ya samu wata katuwar gona yake noma a can ba za a ce ba to ai bai huce ba gonar wani tun da shi wannan wanan daga nan da ya tashi ba yan yankinsu ba ne ya je shi ya samu gona a can wataƙila gadon mamarsu ko wani yan uwansu ne dai mamarsu ya can wajen ce sai ya zama to ya samu gado a can to yanzu hukuncinsa ba sai ya je can ba zai fara yin kasaru in dai ya tsallake gonakai waɗanda ake jingina su zuwa ga 'yan garin nan shi kenan daga nan zai fara yin kasaru mun gane da kyau ko kamar yadda mai risala ya ce wala ya kasuru hatta bi jawiza buyutal misri wa tasira khalfahu laysa bayna yadayhi wala bi hizaihi min hashe'un wato dan bulaguro ba zai fara yin kasaru ba har sai ya ƙetare sai ya fice gidajen garinsu ga baki ɗaya ya zamanto babu wani gida a gaban shi ko wanda yake dabra da shi duk kowane gida a bayan shi yake ya ba shi bayan ya fito cikin daji wanda daga wannan lokacin sai ya fara yin ƙasar na'am
غير منتظر رفقة وفي العود إلى حيث ابتدأ غير منتظر رفقة sannan kuma ya zamanto wannan ɗan bulaguro kada ya zamanto yana jiran waɗansu abokanan tafiya yanzu misali daga nan ka tashi daga nan murya za ka tafi maraɗi a ga nisan tafiyar ya kai nisan tafiyar da za a yi ƙasar ko to shi kenan kai kuma akwai abokanan tafiyar da za ku wuce da su tare da su a zandar za ku haɗu da su shi kenan da ka je kana zaune kana jiransu wani ya ce yanzu yana nan yana zauwa waɗansu ba ku yi waya da su ba irin dai kawai tafiya ta da yanda ba salula babu telefon babu komai kawai yanayi a takarra ne ake shi kenan to rana kaza za mu haɗu da ku a guri kaza mu tafi to yanzu idan ka tafi zandar ka zauna kana jiran wannan abokanan tafiyar to ba za ka yi ƙasaru ba saboda baka san ba lokacin da za su zo su amma inda a ce ka san lokacin da za su zo su irin yanzu yanayin da muke ciki kenan tun daga nan kan kahu ta kace to ni ga na nahu zan tari bis ɗin da take zauwa daga difa zan hauta kenan sai mu haɗe da ku a gidan a gidan karki suka ce ai mu muna ma gidan karki yanzu dai za mu je mu gaida wani malami ne kafin ka zo ka kawai to yanzu wannan sai sai ya kasarun shi saboda jama'ar da zai jira din shi ba shine zai jira jama'ar ba su jama'a su ne za su yi jira saboda ita mota in ta tashi ba ta jira tafiya kawai za a yi tun sai ya ci gaba da yin kasarun shi an gane da kyau wafil audi to cikin inda ya zamanto kuma zai dawo gida ya je shi bulaguro ya gama bukatarsa ya biya bukatarsa zai dawo gida to lokacin da zai dawo gida kuma zai ci gaba da yin kasarun shi ne ila haithu da'a har ya zuwa inda ya fara yin wannan kasaru ma'ana har sai ya zo gonakan garinsu sannan kuma zai daina yin kasaru na'am فإن أجمع إقامة أربعة أيام أتم لا في قصد قضاء حوائجه na'am fa in ajma'a idan dan bulaguro yayi niyyar iqamata arba'ati ayyamin zai zauna tsawon kwanaki guda hudu gurin da ya tafi yanzu daga nan da ya tashi ya tafi maradi da niyyar in ya je shi yau alhamdulillah ya hadikumullahu wa yuslu balakum da niyyar idan ya je shi zai yi kwana biyu ne a can ya dawo gida bayan ya je shi ya zauna a can sai ya ga abokanan hira mutanen kirki ya ga makwabta da sauransu ɗin dai mutanen arziki ne yanan kawai sai ya ce kai wannan kwana biyu da zan yi bana koma ba in na koma a kwana biyu gaskiya mutane ba za su ji ba daɗi ya ce kawai ya ƙara kwana biyu a gaba ya ce ya yi niyyar zai yi kwana hudu an gane ko a jima'a ma'anar shi azama idan ya ɗauri aniya akan cewa zai zauna tsawon kwana hudu to a tamma yanzu sai ya cika sallah saboda wani lokacin idan ka yi bulaguro tafiya kafin ka yi ta kake da ikonta amma idan ka tafi sai an ganka watakila in ka je ka da niyyar za ka yi kwana uku sai ka yi sati uku ma baka sani ba saboda ka sha jarmiya kaga gari ya amshe ka da hannu biyu yan uwa suna ta zo maka wannan ya kawo maka kwanan kaji wannan ya kawo maka kwanan ɗawisu wannan ya kawo maka kwanan maka a dahe da kyau ta sha romuwa ta ce kai na koma gidan ho ba wani abu ba wani abu bane kyau dama kullum ho kawo ho halaci sai kawai zama na zan yi anan kawon ƙara sati biyu to yanzu a wannan lokacin a tamma sai ya cika sallah la fi qasdi qada'i hawaijihi yace a'a ba zai cika sallah ba inda ya zamanto yana zaune ne a gari cikin nufin biyan waɗansu buƙatotin shi kana niyyar wata buƙatar ka ta cika kana da buƙatoci guda biyu ko guda uku wanda kuma watakila buƙatun duka a yau suna iya cika to yanzu wannan ba za a ce ba mutum ya yi ƙasaru mun gane na misali daga nan ka tashi ka tafi niyame da ka je niyame na farko kana so ka haɗu da wani babban mutum ne za ku yi wata hira da shi ka damka mai wani dose na ɗanka wanda wannan haɗuwa da shi da hira da shi baya huce ka ɗauki minti biyar minti goma duka ka mishi wannan abu to amma yanzu da ka je haka ce eh yana nan yanzu amma yana biro bai sabko ba ba a shiga biran shi kuma yana kana zamne kana zamne ana nan ana nan shi ka shiga ban ɗaki kan ka huto kawai aka ce ya fito daga biro ya ce ku haɗu da shi a gida shi kenan ka je ka gida takam takam da ka je aka ce yanzu nan ya shiga hutu ya ce kuma a yi haƙuri don wanda ya zo shi a ba shi haƙuri yanan da takarrun ka kyale kai da ka je nema ana na ana nan wannan rana ta ƙare ka zo ka makwancinka da ka tashi da sassafe ka tafi biro aka ce eh yau suna da mitin yau suna na yanzu sun haɗu su daga gabaki da suna tattauna ne shi ma kan shi bai ma shiga biran ba shikenan ka haƙura kana zaune kana zaune karfe hudu ta yi shikenan an je an yi sallah an dawo aka ce to an sallamu kowa saboda mitin din nan sai ya kai magarba shikenan ba ku samu ba haɗuwa da shi aka zo dai kullum a zo wannan uzuri a ce to yanzu yau din nan ma sun hau jirgi sun tafi mali sai jibi za su dawo ka ce to shikenan bari ku tun daga hilin jirgi zan je a tare shi da ni in ya dawo kenan kawai abu yake ta tafiya har kai kusan kwana ashirin a niyami amma kai ku daga nan kaje ka kawai takarra ce za a yi sun yane kawai za a maka a da kaɗan damka wannan dosan naka ku ɗan hira da shi shi kenan kawai ka dawo wannan ita ce hirar amma ga baki ɗaya ya ja lokaci ya ja lokaci ka zauna kusan wata ɗaya a can to wannan kullum za ka yi ta yin ƙasaru ne saboda a kullum in aka kiraye ka kana naƙudar tafiyan ne yaushe za ka zo gida ka ce ina nan tafi insha Allah mun gane da kyau to wannan mutum ba zai yi ƙasaru ba zai cika sallah ba ma'ana la yutimmu al-insanu alladhi dhahaba ila makanin li qasdi qada'i hajatin idza qadaha sayaudu mubashiratan wal haja la ta'khudhu waqtan tawila wannan bukatar da ya tafi zai biya ta ba ta ɗaukar lokaci mai tsawo wajen biyan ta yanzu a wannan lokacin zai ci gaba da yin kasarun shi ne har ya biya wannan bukatar tashi ya dawo gida na'am فلو أزم عليها بعد صلاته فلا إعادته مم.
وفي أثنائها يج- يجعلها نافلة to shikenan falau azama alaiha to da a ce mutum zai yi niyya akan zai zauna sama da kwanaki guda hudu a garin da ya tafi bulaguro ya yi niyyar zai zauna a cikin garin ba da salatihi bayan ya gama sallah ta farilla shikenan ya je shi masallaci an gama sallah ta farilla da shi yana azkaru kawai sai ya ce kai wannan malamin da yake karatu a masallacin da limamin nan ya iya karatu ka ji gabaki ɗaya sa jikina ya yi rus wannan tsayawa zan in koyi karatu a wajen shi ko da na wata ɗaya ne sai niyyar dai ya zauna a wannan garin da ya tafi bayan ya gama sallah to fala ya adata ba zai sake wannan sallar ba Mm, ba zai sake wannan sallah ba ita wannan lokacin ta ya huce shikenan ita ta huce sai dai a kokonci gaba yanzu a ta gaba ce kuma sai ya zamanto ya ya ya gyara mun gane da kyau to wa fi atna'iha to cikin inda ya zamanto yana tsakiyar sallah ne yana cikin sallah a gida yana kasaru sallar azhur shikenan dama sun yi hira da wani a cikin abokan nashi da ya tafi wajensu sai mishi to ina ga wajen rana ta yau a malawa ne yake zauwa kuma in yazo zai mana daura ta littafin irshadu salik ko zai mana daura ta littafin alfiya ta dan malik ko zai yi mana daura ta littafin maraki su'ud wanda kai kuma dama kana ishirin waɗannan littattafan yanzu kai da ka tafi can da niyyar kai kwana uku ne ka dawo to yanzu kana cikin sallah kawai daga ƙarshe dai sai ka yanke ka yanke niyya ka yanke shawarar cewa kawai zama za ka yi hal wannan malamin ya zo shi muku daura din nan da ka shiri ka zo ka gidan dama ba komai ba za ka yi wataƙila in ka zo gidan dama ka yi karatun ne kake badawa ba ka zuwa ka yi karatun to yanzu ka ce wannan dama ce ta samu ka tsaya ka yi karatu a nan to yanzu a wannan lokacin ya zai yi ya ji aluha na filatan yanzu wannan sallah ɗin da yake ciki kawai sai ya maida ta nafila idan sallar azuhur ce kawai sai ya maida ta nafila raka a biyu kawai ya sallame mun gane da kyau idan ya sallame kuma sai ya tashi ya sallar azuhur irin ta zama a gida raka a hudu zai yi saboda yanzu a cikin sallah ɗaya ba zai yi ba a mata niyya biyu ya shige ta da niyyar ɗan bulaguro kuma a ciki ya canza niyya ya canza shawara ya koma mazaunin gari zai kai kusan sati biyu a gaba zai kai kwana goma a gaba to yanzu sai ya zamanto ya maida ta nafila bayan ya gama ta kuma sai ya tashi ya salla ta farilla ta azzuhur saboda dama ya halitta yin nafila kafin sallar azzuhur na'am نعم ويجوز نعم ويجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين لجد السير لا بمجرد الر- لا بمجرد الرخص rukhasi نعم رخص na'am wa yajuzu al-jam'u bayna adh-dhuhrayn ya halitta hada tsakankanin sallar az-zuhr da la'asar li jiddi sayri saboda tsananin tafiya ana cikin tafiya tafiya ya zamanto wahala ta kai wahala to yanzu ya halitta mutum ya hada tsakanin az-zuhr da la'asar ya zo shi iskal ya zo mashaya wajen karfe ɗaya da rabi na rana wanda kuma ya san tafiyar nan tashi idan ya lafta ya tafi to ba za su sauka ba har rana ta fada tafiyar mai tsawo ce to yanzu ya halitta a wannan lokacin ya haɗa tsakankanin sallar azuhur da la'asar ya yi ta jam'u ta gadimi ya halitta ya yi su jam'u ta gadimi to amma yawanci idan malikiya suka yi magana akan jam'i suna bayani akan jam'i suri wanda mun yi magana akan shi a cikin karatunmu na baya kan abin da ya shafi jam'i suri wanda a hakikaninsa ba jam'i ba ne amma kuma a kamar shi jam'i ne shi ne an yi a kulla salatin fi wakaci hal muhtar al'ula auka hafi akhiri wakaci hal muhtar wasaniya auka hafi awwali wakaci hal muhtar wannan ina ga haka muka tattauna a kai to wannan shi ne suke bayani a kai to amma in ya zamanto kana iskal rana ta karkata maka to babu laifi ka hada azuhur da la'asar a wannan lokacin in dai bulaguran naka zai kai hale zuwa rana ta fada ko kuma bulaguran naka zai kai hale zuwa rana ta yi jan fadawa to babu laifi ka yi jam'u ta kadimi sannan kuma babu laifi ka yi jam'u ta akhirin dan kana tunanin cewa yanzu to tunda dai har mu iso ba yanzu manhal kafin dai mu isa manhal inda za a je a yada zango a sauka a je a yi mai bukatar bawuli yayi wanda yake bukatar bayan gari ya tafi yayi wanda yake bukatar hutu ya huta wanda yake bukatar siyan abinci ya siya za mu kai karfe biyar to shikenan idan aka tafi can in sai a hada ayi azhur da al'asar duka mun gane da kyau wal isha'aini hakanan kuma ya halitta hada tsakankanin magariba da isha'i lijiddis sairi saboda tsananin wahala ta tafiya ana cikin tafiya sai ya zamanto wahala ta yi tsanani to yanzu a wannan lokacin babu laifi amma waɗansu daga cikin malamai ba sa ganin cewa wannan jiddu sayar wani sharaɗi ne wanda sai da shi dogon mutum zai haɗa da kankanin azuhur da la'asar ko magariba da isha'i la bi mujarradin ruhasi ya ce a'a ba wai saboda tsantsan rangwame da aka yi maka ba a cikin halin bulaguro ne yake halitta ka yi ka haɗa tsakankanin azuhur da la'asar ko ka haɗa magarba da isha'i a sai dai in kana cikin wani yanayi ne wanda yanayin nan ba zai baka damar ka ci gaba da wato ka ka yi sallar kowace a cikin lokacinta ba bulaguron ya kai wahala to shikenan a wannan lokacin sai ka haɗa su na'am
ويستحب تعجيل الإياب إلى أهله ودخوله صدر النهار لا طروقهم ليلا to shikenan malam yace wayustahabbu ta'jilul iyab ana so ga mutumin da ya tafi bulaguro ya gaggauta dawowa ila ahlihi zuwa ga iyalinsa wannan haka ake so ana so mutum idan ya tafi bulaguro ya biya bukatarsa to kale ya zauna ya ce shi sai ya sha jarmiya sai ya sha tafiyoka cikin shi ya budu ya dawo da ramar da da yake da ita yanzu ya dawo da koshinsa kada ya haka nan ana so ya gaggauta dawowa wani diba ta ajiyar la'auba kamar yadda mai mukhtasar ya faɗa wato ana so mutum ya gaggauta dawowa kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce a safaru qida'atu min al'azabi yamna'u ahadakum da'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada ahadakum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi aw kama qala alaihi salatu wassalam ma'aiki yace bulaguro wani yanki ne na azaba yana hana kowane ɗayan ku cin abincinsa da shan abin shansa da barci idan kowane ɗaya daga cikin ku ya biya buƙatarsa to sai ya gaggauta ya koma gidan iyalinsa ya koma gida a can zai fi samun nutsuwa ya yi barci wanda yake isasshe zai fi samun nutsuwa ya ci abinci wanda yake isasshe zai fi samun nutsuwa ya sha abin sha wanda yake isasshe sannan kuma iyalin shi za su fi samun nutsuwa su ma to don haka wa yustahabbu ta'jilul iyab ana son gaggauta komawa ila ahlihi zuwa ga iyalinsa shi dan bulaguro idan bukatar shi ta biya ya gaggauta ya koma gida wa dukhuluhu sadaran nahar sannan kuma ana so idan ya tashi dan bulaguro idan ya tashi zai dawo to ya shigo garin su sadaran nahar a farkon yini ana so ya zo shi da rana kale zo shi da dare shine ce la turuquhum laylan a'a kadda ya fado musu da dare ya shigo da rana yafi sama da ya shigo da dare wannan yana magana akan wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu hadisin jabir dan abdullahi wanda yana cikin sahihain na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ya ɗurgar rajulu ahalahu lailan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani mutum ya faɗo wa iyalansa da dare sawa'an ƙwala da ghaiba a wulam ya ɗul wato bulaguran da ya yi ya kwambi a can ko kuma bai kwambi ba a can to wannan a wancan zamanin kenan saboda a da kawai sai ka zo ake ganin ka sai ka zo kawai ba a yi ba zatanka kawai a ganka ka zo saboda babu salula babu telefon babu kayayyakin waɗannan sadarwa ɗin to amma a yanzu watakila tun kan ka zo kuna fitowa daga niyame yanzu in daga niyame za ka zo tun da ja dama kayi mai sashi ga shi nan yanzu mun hoto a taya mu da addu'a kun zo ku doso ka ce muna doso kun zo kwanni ka ce muna kwanni kun zo maraɗi ka ce muna maraɗi kun zo tasawa ka ce muna tasawa kuna durowa zandar ka ce alhamdulillah mun iso zandar lafiya to yanzu wannan babu laifi karfe ɗaya ta dare ma za ka iya shigowa saboda dama babban abin da ake abin da shari'a ta musulunci take kyama saboda kada ka zo da dare zamanto ka tardo ta a cikin wani yanayi wanda yake na hargitsatsa da sauransu to shi yasa ana so ya zamanto kafin ka zo ka ta taje gashin kanta an mata kitso an mata kunshi an mata lalle ta zamanto amarya kafin ka zo kenan wa biya da kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك